من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka wato yinin asabat kenan daren lahadi wanda yau yayi daidai da takwas ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 daidai da tara ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar musamman ta muna cikin surtul arab karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 64 yau za mu tashi aya mai namba ta 65 insha Allah shi ne wa ila adin a kawun huda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون masu bibiyar mu ajiya ƙur'ani yana ba mu labarin manzo na farko da mutanensa shine annabi nuhu alaihi salam Allah ya turo shi zaga mutanensa da kuma irin abin da ya faru da shi da su da ƙarshen al'amarin kuma ƙarshen yaya al'amarin ya kasance duka yan takaitattun ayoyi Allah ta'ala ya samari na wannan kisar ta annabi nuhu da mutanensa a wannan sura surtul arab sai ba mu labari an turo shi da ya zo ya yi magana akan tauhidi a kaɗaita Allah wanda mun yi bayani shine da awar annabawa gaba daya dukkan manzo da yazo to yana kira ne akan ajjaddar tauhidi a kadaita Allah wajen bauta sannan a kadaita Allah a bangare na asma'ihi wa sifatihi a kadaita Allah wajen rububiyyatihi dukkan manzo da yazo a wannan ya dinga fama har magana ta zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma shekara 13 a maka iya fama akan tauhidi a yarda Allah kaɗai za a bautawa a yarda Allah ne kaɗai mahalici abin bauta shi ma nan ga irin abin da ya je dawo annabi nuhu alaihi salam iya wannan da'awa har al'umma suka ƙi imani da shi har ma ya zama abin izgiri da yake Allah yi wa annabi nuhu tsawon kwana a da'awa ya yi shekara 950 ya da'awa 950 wannan shekarun da'awa ne kawai da'awa tsawon shekara 950 iyayi har idan wa'an za su mutu yi zubar wa 'ya'yansu wasiya cewa akwai wani yana ana ce masa nuhu karku yadda da abin da zai faɗa mu karku yadda mu ma aka muka buga da shi saboda kuma idan kun tawa karku yadda da abin da zai faɗa mu to Allah ta'ala ya jarabe da tsawon kwana da yawa ya daɗe sosai amma duk da aka yan kaɗan ne suka imai da shi ibnu kasir yana cewa ba su mutane arba'in ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa mutane 60 duk da yawan dai duk da irin magaganin malaman tafsiri suka yi babban wanda ya faɗi adadin yawa ne mutane 80 tsawon shekara 950 al'ummar da suka yi imani da kai ba su kai mutum 100 ba to gaga wannan jarabawa ta shiga amma da ƙarshe ya yi addu'a ya ce allah ta'ala waɗannan mutane bisa yadda alama tuna ba za su imani ba allah ka halakar da su sai Allah ta'ala ya aiko ruwan dubana wanda kissar in detail ɗinta tana cikin surtu hudu alaihi salam wanda ƙwar'ani ya ba mu labari annabi nuhu alaihi salam a da allah ya ce je kera jirgin ruwa wa wai suna ulfulka wa kullama marra alaihi mala'un ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه Mm.
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم Mm.
فإنا نسخر منكم كما تسخرون Allah ta'ala sai biya annabi Nuhu umarni ka je ka suka jir- jirgin ruwa abinda annabi Nuhu Allah ya faɗa masa kenan da'awar an yi an yi an yi ba a samun al'umma suna dawowa hanya sai Allah ya ce je ka sassaka jirgin ruwa da annabi Nuhu ya je iya sassaka jirgin ruwa kullama marra alaihi mala'u min qaumi a duk lokacin da wa'ansu al'umma daga cikin mutanen suka zo wucewa ta gunsa sakiru min yesu masa izgiri shi annabi ne kuma da'awar ta iya jirgin ruwa aka koma an koma sassaka kuma da'awar ta ici yi ne saki rumin suna masa izgiri sai Allah ya ce in taskaru min na fa ina naskaru min kuma kama taskaru in yanzu kuna min izgili to ni ma akwai lokacin da zara ma a lokacin da ba ku yi aune ba daga nan daga kera jirgin ruwa sai Allah ya bashi umarni ya ebo dukkan halittu mace da namiji da shi da wanda suka yi imani da su shiga jirgin ruwan nan shine ya ta idza jaa amruna wa farat an-nuru حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل Allah ta lake ta ta idza jaa amruna annabi nuhu iya sa suka jirgin ruwa har sai lokacin da al'amari ya zo daga gare mu shine halak qaumihi lokacin da za a halakar da wannan mutanen qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn sai muka ce annabi nuhu dukkan wata dabba ya ebi macenta da namiji ya sa a cikin jirgin ruwa an fahimta rago da tinkiya akuya da dan akuya saniya da bijimi duk dai kowace dabba mace da namiji ya sa a jirgin ruwa wa ahalak da iyalanka kuma illa man sabaka alaihi alqawlu wa man ama sai wanda kalma ta Allah ko magana ta Allah ta halaka ta haukansa shine ɗansa da matarsa illa man sabaka man sabaka alaihi qawlu wa man aman sai Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil duk tsawon lokacin da annabi nuhu iya da'awa to yan kaɗan ne suka yi mai da shi in ba ka cikin wannan jirgin ruwa to ka halaka duk wanda annabi nuhu alaihi salam bai hau jirgin ruwan nan da shi ba to allah sai da ya label da duniya gaba da lokacin ba wani ɗan adam da ya rayu a bayan ƙasa sai da allah ya mai da ƙasar ruwa gaba ɗayanta sannan allah ta ya kai annabi nuhu can wani tsibiri da shi da wanda suke ji- cikin jirgin ruwan allah ya tsere su a wannan gu allah ya ikon sai ya yi ruwa duk al'umma suka halaka da allah ya su kuma sai ruwan ya kafe ƙasa ta tsotse nata sama ta kame nata daga nan kuma aka samu new generation waɗannan mutanen da cikin jirgin ruwa to su ne suka hayayyafi duk wanda gani a bayan ƙasa daga wannan tsatson ya fito daga annabi adam zuwa annabi nuhu sai a haka aka sake halakar da mutane gaba ɗayansu sai aka bar annabi nuhu da wanda suka yi imani da shi yasa dukkan wanda ya zo bayan annabi nuhu to zuriyar annabi nuhu ne da shi da mutanensa to shi sai manan malik ke cewa wa ila adin akahum huda bayan annabi nuhu ya gama an halakar da mutanensa daga nan kuma sai aka aiko annabi huda alaihi salam annabi huda kuma jika ne daga cikin jikokin annabi nuhu alaihi salam dan ƴaƴan ƴaƴansa ne bayan ya shuda ya tafi Allah ya karɓi rayuwarsa daga cikin tsotsonsa kuma sai Allah ya tada wani annabi shine annabi huda alaihi salam shi ma ga irin gwagwarmayar da Allah ya ba mu labari sun yi da mutanensa wa ila adin akahum huda Allah ya ce adawa mun aika musu dan uwansu annabi huda alaihi salam su kuma adawa sun rayu a yaman ne wannan yaman ta yanzu can inda ake ta balahiran nan can yankin gabar ta tsakiya din nan to anan suka rayu da annabinsu garinsu anan yake da gugurabin tarihin duka a wannan yankin suka rayu Allah ya ce da annabi hudu ya je shi ma sai ya jaddada abin da kakansa ya yi ƙala ya ƙaumi abudullaha malakun min ilahin ghairu sai ya ce ya ku mutane na abudullaha ku bauta wa Allah shi kaɗai malakun min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta idan ba shi ba inda ya bauta ce Allah kaɗai ake wa wannan shine da'awatul anbiya wal mursalin shine da'awar annabawa da manzanni ita ce da'awa ta dukkan ahlus sunna Allah kadai ake wa bauta idan zaka yi wa wani Allah bauta to ka fadi kowaye shi la malukun muqarrab wala nabiyyun mursal babu annabi ko manzo babu mala'ika wanda kusancinsa ya kai ga Allah za a bauta masa babu shi in dai bauta ce to Allah kadai za a yi wa duk wanda yake bauta wani Allah ba Allah ba to ya halaka Allah ta'ala ba zai ainihin masa rahama da jin kai ba makomarsa alahira ita ce wuta domin Allah ta'ala ya jaddada bauta shi kadai za a yi wa yasa duk manzon da yazo wannan kalma yake jaddadawa ya qaumi ibdullah malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku ji ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba sai yake cewa afala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba iya musu ishara kan abin da ya faru a baya kenan ai a tarihi za ku karanta cewa an yi wani bawan Allah mai suna Nuhu dukan mu daga tsatsansa muka fito ai kun ji irin abin da Qur'ani ya faɗa ai kuna da labari ga abin da ya faru da mutanansa ga abin da suka masa ga abin da suka masa da ƙarshe kuma ga yadda Allah ya da su yana musu wa'azi da abin da ya gabata kenan wa zakkirhum bi ayyamillah iya tunatar da su baya abin da ya faru annabi Nuhu da mutanansa iya faɗa musu shin ku yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kar wancan abin ya same ku shi ma annabi shu'aibu ya maimaita irin wannan da mutanansa wa ya qaumi la yajrimannakum shaqaqi an yusibakum mithlu ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب نوح أو قوم هود Mm, أو قوم هود أو قوم صالح mm.
وما قوم لوط منكم ببعيد annabi shu'aibu alaihi salam ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na Allah ya yajrimannakum shaqaqi kada gaba da kuke da ni da rashin kauna da kuke nuna mu ya jawo ku ku bijirewa Allah ku ki karbar gaskiya kar ya zama to ni din yanda kuka nuna ba ku kaunata kuna fata na da shari to kar wannan ya toshe muku ido ku kasa ganin gaskiya duk yanda kuke rashin kaunata ba ku so na to ku yi kokarin dai ku bi gaskiya ku bi Allah ku bi abin da yace ku yi idan ba ku yi hakan ba an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuh irin abin da ya samu mutanen annabi nuh wallahi zai same ku aw qaum hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hud alaihi salam aw qaum salih ko mutanen da ya sa- abin da ya samu mutanen annabi salih alaihi salam sai ya ce wa ma qaum ludin minkum bi ba'i ai ga mutanen annabi ludin ba su nisa da ku ba ai kakanninku da iyayenku za su za su ba ku labari an yi annabi luda alaihi salam ga mutanensa ga mujirmancinsu kuma ga yadda allah ya halakar da su to wannan kadai ya isa ya sa ku yi wa'azi ku wa'azantu to daidai da annabi hudu abin da yake cewa afala tattakuna allaha shin ba za ku kiyaye dokokin allah ba irin abin da ya faru waɗancan mutane kuna so ya maimaito akan ku kenan bai zame muku wa'azi ba bai zame muku izina ba ibn kasir a tafsirin sai yake cewa shi annabi huda alaihi salam ɗaya ne daga cikin tsatso na annabi nuhu alaihi salam dangantakarsa nasabarsa ta jingina zuwa ga annabi nuhu alaihi salam faƙultu ha'ula'i hum adul ula waɗannan kuma su ne adawa na farko da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu wanda ya zo bayan annabi hudu alaihi salam da ana ce musu adawa amma su mutanen annabi salihu ana ce musu samudawa ana ce musu adawa kuma duk sunan biyu iya gaskatuwa a kansu tunda qur'ani ya ce wa annahu ahlaka adanil ula mu ne muka halakar da adawan farko mutanen annabi hudu alaihi salam adawa na biyu kuma su ne mutanen annabi salihu alaihi salam suna da alaka daga annabi hudu sai annabi salihu alaihi salam suna da majawara mutanensu kuma duk yanayinsu ɗaya allah ya musu ƙarfi allah ya musu bisa jiki mai manya-manyan mutane ne suna alfahari da ƙarfinsu ƙarfinsu ne sa suka bijirewa allah allah ya musu ƙarfi na gaske ba wani ɗan adam da aka yi a bayan ƙasa da ya kai ba ade ko ba samu da karfi ba shi daga wannan yankin kuma sai Allah ya yanki irin wannan halittun gaba da mutane ne masu ƙarfin tsiya ba abin da yan sun ga dama ba za su yi shi ba Allah ya hore musu lafiya ya hore musu ƙarfi to wannan sai ya sa suka bijire suka ƙibin Allah kuma sai Allah ta'ala da ƙarshe halakar da su Allah ta'ala a cikin sutul fajr yana cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد Allah ya ce alam tara kaifa shin baka gani ba fa'ala rabbuka bi'ad ya ubangijin kai aikata da adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam me karatu ka duba ka gani mana ka bi alqur'ani ka gani in karfi ne zai sa kai wa Allah butulci to ga yanda Allah ya da iyayen gidanka a karfi in dukiya ce ga yanda Allah ya da karuna in mulki ne ga yanda Allah ya da fir'auna duk ba wanda ya kai labari shine Allah ya ce ku duba ku gani mana kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram wanda suka rayu a yankin iram ismul makan zatul aiman wanda suke da do- dogayen gidaje benayensu dogaye ne suna da manya-manyan gidaje wanda dutse suke samu suke rarakewa suke yin gidajensu kawai tun a lokacinsu kuma suke jawo ruwa daga kasa suke yin famfo an fahimta tun a lokacinsu su yi dabara su jawo ruwa watattaki zuwa masani'a watattaki zuna masani ala'allakum takallidun Allah ke ce daga cikin irin abin da adawa suke yi suna jawo ruwa daga ƙasa su mai da shi famfo kamar wanda za su za su dawoma a gidan duniyar Allah ya musu ƙarfin tsiya Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha Allah ya ce ban taba halittar wa an su halittu irin su ba fil bilad a kowane irin gari ba garin da aka taba halittar mutane irin adawa da su guda babu shi lam yukhlaq mithluha ban taɓa yin halitta kwatankwacin su ba to amma ina labarin su yanzu ba dan qur'ani ya zo ba labarin su ma ba za mu sani ba karfin nasu da dukiyar tasu da waye nasu duk Allah ya halakar da su ba su komai a gun Allah ba Allah ya turo iska ta dinga cire musu kawuna ta halaka su gaba daya an fahimta shine Allah ya ce afala tattakuna shin ba za ku ji tsoron Allah ba daga nan me suka ce
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ سنة الجمهور والسادات ko ana ce musu ashraful qaum manya manya daga cikin mutane amma manyan na duniya girma a duniyance an gane ko masu fada aji to sune almala'u wannan kuma sune sarakan fada da da'awa dukkan annabawan da suka gabata da wannan suka dinga rigima kuma dalilin da yasa abu ne guda daya duk inda shugaba yake to shi fa baya so ya ga wani daban iya nema yi wani shugabancin ba shi ba an fahimta kuma shugabanci darajarsa da ƙimarsa shine al'umma su zauna da kai lafiya ya zamto duk inda yake akwai al'umma suna tare da kai to wannan shine kwarjini da martabar shugabanci an fahimta amma shugabancin da zaka dinga gujewa al'umma kana can suna can ko shugabanci ne irin demo- irin na demokradiya amma ba shugabanci musulunci bane amma shugabanci addini kana tare da al'ummarka manzon Allah yana cewa ko kuma laraba suna cewa sayyidun nasi khadimahu shugaban mutane shine mai musu hidima manzon Allah da sahabbai yake zama yake tafiya jeji yake yaki duk abin da suke taro suke yi hakanan khalifofin nan duka haka suke yi su fita su zauna su yi kuma duk suna tare da mutanensu to amma da yake mulkin ya zama to jari hujjanci to ba a shigowa cikin talakan ana nesa nesa an fahimta to su mala'u sun ƙi jinin su ga wani wanda ba su ba iya tara mutane sai kuma Allah ta'ala ya martaba da'awa daga annabawa har mabiya annabawa da taron al'umma ƙarƙashinsu ba abin da yake haɗa shugabanni faɗa da malamai illa a ce malami iya tara mutane a gunsa wannan ba sa so ko sun faɗa ko ba su faɗa ba wannan shi ne fayyan daga an fahimta wannan shi ne ba ko kobo za a ba su ba ba alkawari za a ba su ba za a masu ba komai ba mutum ya tako tun daga uwa duniya ya zo ya zauna ya ji karatu kuma ana kyauta zaton duk abin da malamin nan ya faɗa masa zai yi ta wannan ne ba sa so in ka ji shugaba iya faɗa da malami wannan ne kawai shugaba ba takara zai ba ko ba haka ba ne in an ce muna yin boko don mu kare kawai mutunci ne ba don yi siyasa ba ba don mu tsaya takara ba mu aikinmu da muke wannan mu shi muke so Allah ya karɓi rayuwar a kansa ba wani kujera da muke sha'awan ba wannan ba ba abin da muke sha'awa duk ta goma shi Allah ya mana wallahi ba abin da Allah da mana ba wannan ya ishe mu to amma abin da ba sa so su ga al'umma abin mutane su ga jama'a a masallacin juma'a ana kulba suna saurara su ga al'umma abin ta'alim ana magana suna ji to wannan ba sa so su kuma su ga sun je wani gun jifa ma ake yi ana Allah wadai Allah ya tsine ga kudin ga mulkin amma ba kima ba daraja to wannan shine fagen dagar tsakanin mala'u da masu dawa an fahimta to almala'u min qaumihi manya manya a duniyance jagorori daga cikin mutanen annabi huda alaihi salam he suka ce inna lanaraka fi safaha ai mu babu abin da muke gani illa kawai kana da wauta ne kawai as-safaha shine kamar gaulanci ko dolanci ko irin mutunan garma garma haka haka suke kwatanta annabi huda alaihi salam ma naraka illa safaha wa inna wa inna lanazunnuka min alkadhibin kuma mu duk abun ma da muke zato kai makareci ne kawai Allah makariya kake masa ba wani aikoka da yi ba wani annabi kawai kai kake kirkira abun da gada maka fada haka mutanen annabi huda suke fada masa ma naraka ya illa ya safahatin wa inna lazunnuka min alkadhibina mu muna ganin kai makareci ne kawai duk abin da kake faɗa ba ba Allah bane turo ka a can wata ayar ma suke cewa so suna ganin inna qulu illa ataraka ba'du alihati nabi su an gane ko qala inni ushidu Allah wa shadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an sum la tunziru mutanen annabi huda alaihi salam bayan sun faɗa masa wannan mugunyar magana ya suka ce inna qulu illa ataraka bayan mun ga kai kamar gaula ne dolo ne mu muna ganin ma kawai guma kanmu ne suka washe ga yi ka zo ka takura musu ai ka ce ba abe ban bauta bane ba alloli bane to su ne suka gaje suka ma baki yi yasa ka susuce ina inna quli illa ataraka ba'du alihati nabisu sashin su ne suka shafe ka suka jefe ka suka ma baki yi yasa gashi nan ka magana ka tewu ta jiya duk ɗaya ce annabin Allah yake faɗa wannan magana dan ya ce fa abauta wa Allah kawai ba abin da ya ce illa ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu wannan kare ya faɗa bai ce iya san mukamin su ba bai ce iya san dukiyar su ba bai ce iya san komai na su ba abin da ya ce ya mutane ku bauta wa Allah shi kadai mahalicin ku wanda shine ya ce ku bauta masa abin da ya faɗa musu kenan amma a ce wawa a ce dolo a ce gumaka sun washe shi a ce an jefe shi a ce an masa sammu an masa sihiri duk wanda ka ji ya kasa ɗayar da magana ɗaya akan masu da'awa to waɗancan mutanen ya gada a ce masu neman girma ne a ce 'yan siyasa ne masu goyon bayan kaza ne ai su ma an siye su ai duk to ga kakannin ka su suka fara yi mu a gun wannan ba faro bane ba faro bane qur'ani ya riga ya faɗa mana wannan sama da shekara nawa me da'awa ba abinda ba a faɗa mishi annabi annabi nuhu jiya ai kun ji labarin me suka ce masa sun ce masa atacce abinda suka faɗa masa kenan so kuma annabi hudu mutane sun ce masa shi dolo ne wawa ne daga nan me yace musu qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni walakinni rasulun min rabbil alamin shi ma ma sai maimaita irin abin da kakansa ya faɗa yana annabi nuhu alaihi salam ya ce ya qaumi ya ku mutane na laysa bi safaha abin da kuke jingina min na wawanci wallahi ba ni da shi hankali na lafiya kalau nake ba abin da ya same ni na wani ciwon gushewar hankali lafiya lau nake an gane ko laysa bi safaha ba ni da wani abin da kuke liƙa min walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dai manzo ne daga Allah zuwa gari shikenan daga wannan ba komai Allah ne mun wahayi yace na faɗa muku ga abin da yake so ku masa ban ce ku ban kuɗin ku ba ban ce ina son mukamin ku ba ban ce ina son komai na ku ba sako ne Allah ya turo na faɗa muku shikenan maganar kawai duk abin da kuke so ku je ku rike kayan ku amma sako daga Allah ya ce na isar kuma na isar amma abinda kuke jingina mun ba ni da cikon ba alama sadatar da ni laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin ni ubangiji ni manzo ne daga Allah ubangiji duniya gaba daya daga nan fa me ce musu
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين annabi huda alaihi salam yace uballighukum risalati rabbi ina isar muku da wasikar ubangiji na ubangiji na ubangijinku risala shine sako ar-rasul kuma shine wanda aka yi wa sako an gane ko nazo ni dan sako ne daga Allah zuwa gare ku kuma sakon da ya bani na isar an fahimta uballighukum na isar muku da risalati rabbi saƙon da ubangiji ya bani zuwa gare ku an fahimta wa ana lakum nasihun amin jiya annabi hud annabi nuhu yace wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ina muku nasiha kuma ni na san abin da baku sani ba shi kuma annabi hud yace wa ana lakum nasihun amin bayan ina isar muku da saƙon Allah ubangiji na ubangijinku kuma ni nasihun amin laku wallahi ni mai muku nasiha ne kuma amintacce ne a gunku an fahimta yasa duk wata al'amari da zai kawo wa manzo na ƙasu a fagen da a wato Allah ya kare mai shi an fahimta duk wani mummunan tarihi to Allah ya kiyaye manzanni ba su da shi kun ga wannan faƙage ake musu ba sun san mutane ne masu kirki masu mutunci tun kafin su ce su annabawa ne amma daga jin da'awar ka duba ana musu sharin wawanci da hauka ana liƙa musu to what of a ce dama akwai wani mummunan tabo a jikin mutum kuma zai ce shi annabi ne kun ga yan samu abin yado yado kenan to shi yasa duk annabi ba shi da mummunan tarihi tun daga yarintarsa har mahaifansa har zuwa girmansa har risalarsa to Allah ke yi shi ba wani abin Allah wadai da za a ce annabi ya yi tun kafin ya zama annabi domin irin wannan musibar mutanen an fahimta ya sa annabi yusuf alaihi salam tun iya kurkuku iya kurkuku bayan zamansa a kurkuku wanda suke zaune da shi a kurkuku suke shedar annabi yusuf mutumin kirki ne tun a kurkuku imamu sa'idi abdurrahman nasiru sa'idi mai tafsir yake cewa dalilin da ya suka ce inna naraka minal muhsinina kai muna ganin kai mutumin kirki ne sai ya ce annabi yusuf alaihi salam iya zaman kurkuku amma in yaji labarin wani birisinan baki da lafiya sai ya ji ya gano shi idan iya da abu na abu a hannunsa ba ya riƙewa cikar iya ba su dukkan mu'amala mai kyau iyayi a cikin kurku da su tun kafin Allah ta'ala mai wahayi ya zama annabi to kun ga wannan duk ɗabi'u ne masu kyau wanda in daga baya ya zo ya yi da'awar annabta to su dai waɗannan ɗin ba za su ta shi ba dalilin da ya sa ma ya fito daga kurkukun shi ne suna cikin kurkuku a zaune sai wani mafarki aka zo gun annabi yusuf alaihi salam ya fassara musu kuma 'yan kurku sun ga abin da ya faru akan waɗanda suka yi mafarkin nan abin da aka fassara musu shi ya faru to wanda ya fita ya je iya cikin fadawan mai mulkin ƙasar a lokacin iyagonsa sai sarki ya yi mafarki sai ya zo fada yake neman fatawa na ya mafarki kaza kaza kaza kaza kaza kaza in wanda ya san fassara mafarki ya fada mana ɗaya daga cikin ma'abota kurku sai ce fa arsiluni sarki ka aike na san kun da zai je jo ma labari iya zuwa abin da ce yusuf aiho siddiqu ya yusuf mai yawan gaskiya zaman sa a kurkuku ya tabbata shi mai gaskiya ne kun ga wannan duk ɗabi'u ne masu yin alake tattalar annabawa tun kafin yi musu wahayi a fahimta saboda dukkan annabi mutumin kirki ne mai mutunci ne mai karamci ne kuma haka ake so dukkan mai da'awa ya kasance in dai ka wannan layin to akwai abin da halal ne ma ya halatta kai ma ba za ka yi shi ba domin ka karewa hanyar mutuncinta a fahimta na sha buga wannan misalin a gurabe daban-daban yanzu misali ka zauna a ƙofar gidanka a shimfiɗa ma tabarma ko a kama kujera ka zauna a ƙofar gidanka ba a sassaƙe ma rake sanda guda a kakkarya ma shi ka zauna a ƙofar gidanka kana sha kana ajiye ɓawa don allah ka yi laifi tambaya nake ka yi laifi ba ka yi laifi ba a ƙofar gidanka kake zaune fa to amma yanzu idan ka gani mamun jima'ar unguwar ku ba an girka mai kujera iya tabbas da ke iya sha iya ajiyewa don allah ya za a fasara abin da allah ga wancan limamin juma'a ne ba amma ka duba da keke sha yake jefarwa kaga shi ɗayan ya yi lafiyar sakalau amma shi zai yi halal amma ya baro na tabo bai kamata ba ya sa ka ce a hasanatul mukarrami ne a hasanatul abrar sayyatul mukarrami hasanatul abrar sayyatul mukarrami akwai wanda zai yi abu lada za a bai shi amma in wani makusacin allah ya zama abin zargi yin wannan abunsa ai ya fi ƙarfin yi wannan saboda ka da'awa kare ta ake yi shi yasa ita wannan da'awa duk wanda ga kullun iya fada da ita kullun sai ya leka ya gano laifin malami kullun sai ya leka ya gano abin fada akan malamin addini to ana ji musu tsoron iya da alamar munafirci kuma in yayi wasa zai mummuna cikawa an fahimta ita da'awa in baka taimakonta to karka zama tuwa bukin adawanta dan fada da da'awa kai tsaye fada da Allah ne dukkan al'ummatan baya ba su kai labari ba an fahimci wannan to annabi huda alaihi salam yake cewa uballikum risalatu rabbi wa ana lakum nasihun amin ni mai muku nasiha ne kuma amintaccen ku ne kusan man taban ƙarya ba ban haice ku ba ban ci kuɗin ku ba ban yi kaza ɗin ku ba duk ba abin da na muku amintacce ne kuma nake faɗa muku magana ta amana idan kuna da hankali ku karɓa ku yi aiki za ku tsira na'am aya ta gaba nan أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون النبي هدى عليه السلام ya shiga da wa'azi ya faɗa musu shi mai musu nasiha ne kuma amintacce ne sai ya ce awa ajimtum yanzu ku zamto kuna mamaki ai ta'ajabuna za ku zamto abin ya zama abin mamaki gare ku an ja'akum rajulun minku ai la ta'jabuna fi an ba'asa Allahu ilaykum rasula min anfusikum kar ku yi mamaki dan Allah ta'ala ya turo muku manzo daga cikin ku li yunzirakum manzon nan domin yazo ya gargade ku li yunzirakum ayyamillah wa liqa'i domin ya gargade ku akan kwanuka na Allah da ya halakar da al'ummatan baya shine wa zakirhum bi ayyamillah wa liqa'i kuma ku san cewa za ku haɗu da Allah ko yanzu ko yanzu idan manzo haka yake faɗa mutanansa ku tuna baya fa ga abin da ya faru ba kuma in ba ku kiyaye ba kuma akwai ran da za ku haɗu da Allah an fahimta ai abin da ya cancanci ku yi ku gode wa Allah ihmadullah ala ala ala ala ala zalikum ku gode wa Allah akan wannan ni'ima da muku akan ya taimake ku ya turo muku manzo iya muku da'awa iya faɗa muku abin da Allah ya so iya faɗa muku abin da Allah baya so in dai har kuna da hankali me za ku yi wa Allah gode masa za ku yi ba faɗa za ku yi ba kuma abin nan da ake faɗa inda ƙarya ne da baya ta faɗa muku ƙarya ne bayan ta faɗa muku gaskiya ne wani manzon ya zo kafin zuwa na an yi faɗa da shi ba amsa masa kuma ga abin da ya kasance to ku din in kuna da hankali kar ku yadda ku yi faɗa da wannan da'awar ku yadda da abin da na faɗa muku idan kun bi wannan za ku tsira idan ba ku bi kuma makwatan abin da ya faru a bayan can zai same ku to shi ne yake cewa a wa'ajibtum an ja'akum rajulun minkum yanzu ku ke mamaki don wani mutum ya zo daga cikinku dan cikinku ne iyayensa kakannin sanannu ne a garin ya tashi ba da gaurumin ya zo ba kuna jin yaransa iya jin naku kun san shi ya san ku don ya fito ya ce Allah ya aiko ci da saƙo kuma abin sai zama abin mamaki ai wannan abin da ya kamata ku gode wa Allah ku gode wa Allah akan wannan wazkuru kuma ku tuna iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh ku tuna ko fa Allah ya sanya ku kalifofi bayan annabi nuhu ya tafi annabi nuhu nan kun san shi ba ni zan ba ku labarin sa ba iyayenmu da kakanninmu suna ba ku labarin sa ko da ban zo da wahayi ba kun san labarin sa ai tarihi ya nuna gaske ne an yi shi ya zauna da mutane ga irin abin da ya faru bayan ya tafi to ku tuna wannan mana ku fa jikokinsa ne jikokin tsatsonsa ne shi ne wazo kuru ijalan kulafa min ba da ƙomi nuhin ku tuna cewa irin abin da Allah ya maye ku bayan Allah ya halakar da mutane annabi no gaba daya kuka zama kalifofin Allah a bayan ƙasa to ku tuna wannan mana gode wa Allah akan wannan wa zadakum fil khalqi basda kuma Allah ta'ala ya ƙare ku da ƙarfi da ilimi da lafiya aka sauran halittu albastu shine alquwwatu liljismi ma alilmi shine Allah ya ma ƙarfin jiki da lafiya kuma da ilimi shine albasta to Allah ta'ala ya muku wannan ku tuna ni'imar da Allah ya muku wa zadakum fil khaliqi ya muku ƙarin ƙarfi da ilimin technology a kwakwalwarku akan wa'ansu al'umma da yawa mutane ne masu ilimin kimiyya suna rarake ƙasa su fito da gwalagwalai ƙasa suna gine-gine suna abubuwa na cigaba to ku tana allah ne muku wannan basirar ba yi muku wannan kibrar kuma allah ya ba ku ƙarfi ɗoriya akan sauran mutane yanzu allah wannan ba wa'azi ba ne duk mutumin da ya zo da wannan yake faɗa muku ga ayyamin lahi ga ayatun lahi ba ai gaskata shi ya kamata ya yi ayyamin lahi ne abin da ya faru ga annabi nuhun nan kuna jin labarinsa ai tun kafin na zo na ce ni manzo ne kun ji labarinsa kakanninku sun ba ku labari ya zo ya zauna ya yi dawa an karyata shi allah bai bar mutanen ba to in za ku yi dabara ku yi wa kanku kiyamun laili ai kar ku yadda da irin abin da ya samu mutanen ce ya same ku tun da ba alkhairi ba ne ya same su sai ce ku tuna wa za da kumfil kalki basba sai ce wa zukuru ala Allah ya ku mutane na ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku ala Allah shine an amila jam'i ne na ni'imomin Allah an na'ima al'ala ni'ima guda ɗaya ala ni'imomi da yawa Allah ya muku ni'imomi la tu'addu wa la tuhsa ya ba ku ƙarfi ya ba ku lafiya ya ba ku kasar noma ya ba ku fikirar tono gwalagwale a ƙasa dukkan wani ta goma shi rayuwa Allah ya muku to ku tuna ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku wa shine fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun idan kun tuna ni'imomin Allah kun wa'azantu to Allah zai sa ku samu babbar rabo a gobe alkiyama bayan ni'imar duniya kuma akwai ni'imar lahira za ku samu to me suka ce masa duk wannan wa'azi ya musu ba yanzu kuma za ku ji abin da suka faɗa masa قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين amsar da suka biya annabi hudu alaihi salam duk wannan wa'azin da ya musu tun daga farko ku yi kaza ku bar kaza ku tuna kaza ya faru fa abin nan ba kage bane gaskiya ne kaza kaza duk ya gama to zai ji respond nasu me muka ce cewa amanna bi kamun yadda alhamdulillah a zo a ci gaba da addini he suka ce qalu ajitana suka ce yanzu ka zo mana kai annabi hudu li na'budallahi wahada dan bautawa Allah shi kadai duk abin da kake faɗa wannan kake so mu yi ka zo akan ya zamto Allah kadai zama bautawa wa nadara ma kana abdu abauna mu kyale abin da muka samu iyayenmu suna yi kawai magana ka ce kadai za ta samu bauta Allah shi kadai abun iyaye da kakanni mu bar shi fa'atina bi mata iduna to ka zo mana da abin da kake mana alƙawari in kunta min sadiqin in dai gaskiya kake faɗa mana abin da ya halakar da mutanen annabi nuhu yazo ya halakar da mu ba za mu yi imanin ba wannan shine amsar da kafiran annabi hudu suka bashi labari yanzu ka zo akan ka ka samu bauta wa Allah shi kadai mu bar abin da iyaye da kakanni suke yi to in dai wannan ne abin da ka zo da shi to ka zo mana da abin da ka mana alƙawari ba ka ci kana da Allah ba in ba a bauta masa ba zai azabtar da mu zai halakar da mu to ka zo da halakar mun shirya muna jiranka fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo da abin da kuka mana alƙawari da kai da Allah naka in dai kai kana cikin masu gaskiya amsar da suka biyo annabi nuhu afwan annabi hud alaihi salam bayan irin wa'azin da suke yi musu to shi ma wannan ba faru ba annabi shu'aibu shi ma mutanen sun faɗa masa wannan da yi musu wa'azi ya karanta musu kar ku yi cuta kar ku yi algus kar ku tauye mizanin awun kayan mutane ku yi gaskiya a cikin awu ya suka ce ya shu'aibu a salatuka ta muruka قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم su الرشيد ma mutanen annabi shu'aibu abin da suka ce masu kenan ya shu'aibu a salatuka shu'aibu yanzu wannan sallar da ka zo kana yi ta amuruka an na taruka aba'una ita ce za ta sa mu ƙiyin abin da iyayenmu suke yi don ka zo kawai kana sallah daga sallar ka ya zama to ka juya mu mun bar abin da iyaye da kakanni suke yi ko kuma an nafa alafi amwali na manasha yanzu wannan sallar da kake da ce za ta sa sai abin da kaga dama za mu yi da dukiyarmu ba za mu ciri ba ba ba za mu yi ha'inci ba ba za mu yi algus ba dukiyar ta ma sai abin da kake so zan yi innaka la antal halimur rashid yanzu kai wani shirye ne shine anta kai alhalim wani mai haƙuri wani shirye ne kai kai waye to wannan duka kusan wa'azi Allah ta'ala yake wa masu da'awa su yi haƙuri su jure domin iyayensu annabawa da kakanninsu ga irin magana da ake faɗa musu kuma ko kai baka cikin mai da'awa inda za ka faɗi gaskiya sai ka yi haƙuri inda al'umma za ka faɗa musu gaskiya to sai ka yi haƙuri ba irin abin da ba zai je dawa kanka ba ga shi dai annabi huda alaihi salam daga cikin bayanansa bai nuna iya kwaɗayin wani abu nasu ba ba abin da yake so nasu su dai su bi allah su gyara rayuwarsu su ji daɗi a duniya su ji daɗi a lahira amma suka ce ka zo domin ka raba mu da abin da muka gada muna yi to ka zo da abin da ka yi alkawari a kansa in ka kasance mai gaskiya ne kai daga nan mai allah ya ce قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها na'am سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها na'am ما نزل الله بها من سلطان na'am فانتظروا إني معكم من المنتظرين
annabi hudu alaihi salam ya ce kala kad waqa alaikum aqiqa wajaba alaikum ai ya wajaba akanku irin wannan mugunyar maganar ta jawo muku ya cancanci ya fada akanku daga ubangijinku mu rijisun wa ghadabun rijisun shine maklubun min zajrin shine Allah ya jirkita kasar gaba ɗaya halakar da ku shine rijis wannan kalmar kadai ya cancanci Allah ya kifar da ku gaba daya tunda har Allah za ku ce fatina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin Allah za ku faɗa wannan magana ku ce in dai gaskiya ake zo da abin da ya muku alkawari bayan kun san kuma bayan abin da ya faru to wannan kalma kadai ya cancanci Allah ta'ala ya juyar da ku ya kifar da kasar ibnu kasir yake cewa abdullahi dan abbas ya ce ma'anahu suktun wa ghadbun ai rijisun shine suktun wa ghadbun ai kun cancanci Allah ya fishi da ku wannan kalmar kadai ta isa Allah ya fishi da ku kuma ta isa Allah ta'ala ya ainihin sauko muku da azaba yine kada waka alaikum rijisun wa ghadbun atujadiluna ne yanzu ku ce jayayya da na faɗa muku gaskiya dan na ce ku bauta wa Allah ku tuna abin da ya faru a baya yanzu wannan kaɗai zai sa kuna ja in ja da ni ku ƙi karɓar saƙon da Allah ya turo muku fi asma'in akan wa'ansu sunaye shine gumakanku da kuke bauta ai sunaye ne wani kaza wani kaza duk sunaye ne irin su lata su uzza su manata duk sunaye ne ma anzalallahu biya min sultan Allah bai sakar da wani dalili na bauta gunki ba shi ne fi asma'in sammaitum wa antum wa aba'ukum a cikin sunayen da kuka kirkira da ku da iyaye ku ka sa musu ku ne fa kuka rada musu sunan ba in banda toshewar basira zaka sassaka abu da kanka ka sa mai suna kuma ka bauta masa kuma ka yadda shine mai gidanka ka yadda shine zai baka umarni ka yadda shine zai baka kariya kai ne fa ka sassaka shi ba ka sa mai suna kake kula da shi kuma kace kuma shine mai kula da kai kaga ya hankali ma ba zai bada wannan labarin ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi yake cewa in ya tuna wani abu har bayan ya musulunta iya dariya yace ya sassake yayi wani gunkin sa ya cakuda a sha'ir da alkama da nama da da zuma da shi yayi gunkin sa yayi katon gunki da wannan to wata rana sai aka shiga bala'in yunwa ya je dawo ya buga ya buga ya rasa abin da zai ce ganyen waza ta kai shi sai zai balle hannun gunkin sai ya cinye da aka sake wani shiga wata gargadar ya zo sake balle ɗaya hannu a takaice dai sai da ya cinye wani gunkin rumus sai mazan Allah ke cata kuma a lokacin da ka cinye ba Allah ka cinye ba sai ke caya rasu tun kafin na musulunta daga na cinye shi ba abin da ya faru san ƙarya ne da san kowa shirme ne to shine ke cewa atujadilu fi asma'in samaitum wa antum aba'uku ma anzalallahu bihamdi sultan akan abin da Allah bai saukar da dalili ba hujja akan sa da shi za ku ke jayayya da ni akan Allah fantaziru to ku je ku jira tunda kun ce Allah ya zo da azabar ku jira indai Allah ne zai zo da ita inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina nan ina jira tare da ku tunda kun ki karbar sako ai shikenan inna ma alaikal balag haka Allah ke faɗa wa annabawa bakinka da su isar da sakon kawai karka kallafa musu an gane ko fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir ba a ce dole sai ka kallafa su mutane kirki ba a'a kai dai faɗa kawai in ka faɗa ka fita Allah ki zai sauran daga nan ba me faru فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الله ce fa anjaynahu annabi huda alaihi salam sai Allah ce sai muka tsallakar da shi muka cece shi muka hayar da shi walladhina ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi sun yi imani bi rahmatin minna sai ce Allah ya ce da wata rahama daga gare mu ai ba karamar rahama ba ce Allah ya halakar da al'umma kai ya tsallakar da kai rahama ce ko haɗari ya same ka da mutane wani ya karye wani ya mutu kai kuma Allah ya hayar da kai rahama ce Allah ya ma rahaman Allah ce tafi da kai ba wayan ka bane ba dabarar ka bane to sai Allah yake jaddada wa annabi Huda alaihi salam da kai da al'ummar ka na cece ku na tsallakar da amma bi rahamatin minna da wata rahama da tausayi daga gare mu wa qatta'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina waɗannan waɗanda suka karyata ayoyin musa kafirce Allah ce he muka yanke bayan su gaba ɗaya Allah ya halakar da su ya kifar da su wa ma kanu mu'minina ba su zamto masu imani ba duk wa'azin da annabi hud ya musu to a kafirai suka mutu ba masu imani bane a suratu hudu alaihi salam Allah ya ba mu irin labarin da ya halakar da su din wanda yake cewa falan ma ja amruna najina hudan فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
Allah ya ce annabi Huda alaihi salam da al'amarin ya zo na halakar da mutanensa falamma ja amruna najina hudan shi muka tsallakar da annabi Huda alaihi salam wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da shi da wanda suka yi imani da rahama da gari muka tsallakar da su an gane ko wallazina amanu bi rahmatin minna wa qatana dabir allazina kazzabu bi ayatina ma kanu mu'minina a wannan ayar kenan a waccan ayar kuma Allah ta'ala ke cewa bayan mun tsallakar da shi da wanda suka yi imani to ragowar mutanen sai Allah ta'ala ya kisfar da su gaba daya don ba su kasance masu imani ba to kun ga abin da ya faru mutanen annabi nuhu alaihi salam sai ya sake maimaituwa kan mutanen annabi hudu alaihi salam an zo an musu wa'azi sun ki su bi sai Allah ya halakar da su su ma waɗannan an zo an kwatanta an musu wa'azi a ka'idar wa makunna mu'aznibina hatta na ba'atha rasula duk wanda kuka ji an ce Allah ya halakar da su an kisbe su an dammara su to ba haka kawai Allah ya musu ba an turo masu wa'azi an turo masu gargadi an ce kar ai abu kaza Allah baya su ai abu kaza Allah iya su to idan an kibin wannan abin da masu da'awar suka faɗa to kuma Allah sai ya jiyo da halaka sakan wannan mutane duk annabawa haka suka yi mai tambaya zai iya tambaya mu wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu irin nau'in laifin da ba a yi a yanzu babu shi abinda mutanen annabi Nuhu suka yi abinda mutanen annabi Hudu suka yi abinda mutanen annabi Salihu suka yi abinda mutanen annabi Shu'aibu suka yi abinda mutanen annabi Ludu suka yi duk ba abin da ba a yi duk ba abin da ba a yi su kuma waɗancan mutanen laifi ne guda ɗaya shahara wanda Allah ya turo manzo a kansa ya jawo hankalin su daina ba su daina ba sai Allah ya halakar da su to mu ya aka yi Allah bai halakar da mu ba wannan shi ne abin da ya biyo baya na addu'ar da manzon Allah ya wani al'umma daga cikin irin alfarmar da Allah manzon Allah ya roƙa mana agun Allah akwai wannan ya ce ya Allah ina roƙonka kar wata annoba ta zo dalilin ta Allah ka halakar da al'umma ta gaba ɗaya Allah ina roƙon alfarma Allah ya ce manzan Allah na karɓa ma ba wata annoba za ta zo a ce kowa ya mutu babu wannan annobar har korona ko har korona ita ma ba abinda za ta yi abinda za ta tafi ne har ma ta tafi gashi mu ko mutum ɗaya ba mu ga wanda ta kashe ba a nan dai ko akwai wanda san wanda ta kashe mu dai ba mu sani ba to ta zo da propaganda da gobe ta yi ta hau ta shuɗa ta dabi to ba wata annoba da za ta zo wanda za ta zamto ta yi labelin ɗin mutanen al'ummar mazan Allah babu ita mazan Allah ya roƙa kuma Allah ya ce ya bashi abu na biyu ya ce ya Allah duk zunubin da al'umma ta za ta Allah karka kama ta ka kashe ta a lokaci daya irin yadda kai wa mutane annabi nuhu annabi lutu annabi shayi Allah duk abin da za su yi Allah ina roƙa musu alfarma ka jirkinta musu sai sun je lahira ga musu hisabi sai Allah ya ce mazan Allah na karba duk abin da za su yi ina rabaka labil mirsad yasa wallahi ba dan wannan addu'ar ba da yanzu ba labarin da tuni Allah ta'ala ya hargitsa wannan kasar gaba ɗayanta luwaɗi ne fiye shahara cikin mutane annabi lura alaihi salam luwaɗi shi kaɗai ne laifin da ya shahara a gunsu aka turo annabi a kansa amma da annabin ya zo yi suka ƙiyarda da abin da yake faɗa musu suka ci gaba da wannan fasadin Allah ta'ala da kansa ya turo mala'ika jibril ya ce ka je ƙasar da ake aikata wannan fasadin ka cicciɓo ƙasar tun da ƙarshen ƙasan bakwai nata ka yi sama da su mala'ika jibril ya je sa fuka-fukansa duk a iya eriyan wannan ƙasar fuka-fukansa ya zira a ƙasa sai da fuka-fukansa taɓa dandalin ƙasa ta ƙarshe sai yi ibo su gaba ɗaya sama da su domin ƙarfi irin na mala'ika jibril an ce lokacin da ya ɗaɗɗago su tun da ƙarshen ƙasa ya ɗaga mai bacci bai farka ba muɗa a kan tebul ko a kan randa ba ta faɗi ba mai tafiya a ƙasa bai faɗi ba domin an ɗaga shi daga ƙasa bai faɗi ba domin ƙarfi irin na mala'ika jibril sai da ya je da su sama mala'ikun sama sun fara jin kukan zakarun garin da haushin kannukan garin suna ji sannan Allah ya ce kuma ka har gutso su kasa hatta idza jaa amruna ja'alna aliha safilaha ai upside down da su an kai su kololuwan sama sai aka ce kuma a rikito su bayan wannan kuma ga duwatsu tsakunkuna na wuta aka harbo su da su wa amtarna alaihim hijaratan min sijil maududin gasassun tsakuwoyi na wutar jahannama Allah ya ce musawwama kowace tsakuwa akwai wanda za ta fadawa wani technology na Allah suna harbutsa cikin ƙasa amma kowa da tsakuwarsa da sunansa a jiki shine musawwamatan inda rabbik Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin ba'id wannan bai zama to abu mai nisa gun azzalimin maka ba ai sun gani abin da ya faru luwadi fa Allah ya yi wa wannan manzon Allah yake cewa mala'ika jibril ya faɗa wa mazan Allah ya ce duk inda ake fasadin luwaɗi mala'ika bai zama abu inda ana luwaɗi a wannan irin mala'ika bai zama mazan Allah ya tambaye mala'ika ne yasa ya ce wallahi muna tsoro kar Allah ya maimaita irin abin da ya mutana da wuri a gabanmu aka yi mun gani muna tsoro mu ƙara ganin irin wani abu domin gani ma bala'i ne ga birnin saddum iya nan a palestine inda aka halakar da mutane da bilu an ce ko tsoro ba ya fito a gun har yanzu ba za ka yi shuka ta fito ba an ce ko ta jirgin sama ka wuce dagon sai ka yi mura har yanzu gun ya zama kufai ya zama fako domin dai al'umma su gane irin bala'in da yake ba amma yanzu ba mutum iya sallah iya kaza ya je maka iya waye amma ɗan luwaɗi akan duniya bala'in luwaɗi kadai ya isa ya samu kasa zama lafiya ga sallah wallahi su matallahi luwaɗi ɗaya ya isa duk wani tallafi na Allah ya janye mana bai zan janye tallafin wutar nefa kuna ta kuka ba da man fetur to duk tallafi na rayuwa Allah zai iya janyewa akan fasa da luwaɗi guda ɗaya Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon tsare rayuwar mu da imanin mu Allah ka tsare mana zuriyar mu daga aikata fasadi kowane iri ne Allah da mu da gaba ɗaya musulmai ya Allah za mu samu matsaya nan insha Allah sai Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi kai kisar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata akwai sanarwa guda ɗaya wanda ya ka cancanci a ce tun shekaran jiya an sanar wannan kwamiti na wannan masallaci a bara ya yi wani yunƙuri wanda aka tattara taimako na marayu wanda ƙarshen tafsir aka kirawo marayu na aka ba su wannan taimakon to mun fara da nan da ɗaya majalisunmu na usman bin affan can masallacinmu na juma'a can ma mun dasa wannan gidauniya ta tattara taimakon marayu abin da ya shafi tafsirin mata da miki da na maza da ake to wannan shine cibiya kuma ya cancanci a sanar da al'umma duk abin da ya samu wanda zaka faranta waɗannan bayin Allah rai da abin da ya shafi kayan sallah ko tallafi wanda za a taimake su to an buɗe kofa daga yanzu zuwa kowane lokaci za ka iya zuwa da wannan taimako ka baiwa masu hidimar wannan masallaci ma'aikatarsa ko limamansa ko ladanansa ko 'yan agaji duk wanda ya zo da taimako to ya baiwa ɗaya daga cikin waɗannan mutane in allah ya yarda lokacin da za mu rufe karatu za a faɗi duk abin da aka samu ko da irin adadin al'ummar da aka bawa wannan alkhairi ne sunna ce ta magabata kamata mu dan bakata idan kana da iko ka yi set goma ka kawo set ashirin ka kawo maza da mata duk akwai marayu suna nan sunan a kewaye da kowa to muna kira ga al'umma a raya wannan sunar Allah ta'ala ya ba mu ikon taimako kuma ya karfafi wannan kwamiti Allah ya sa dalilin mu farantawa marayu wuri kuma Allah ya mana gafara ya mana rahama Allah ta'ala ka taimake mu ka samu lafiya mu gama lafiya dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah bai da shi gidansa lafiya Allah ka haɗa mu da da ake samu a irin wannan gurabe Allah ka samu na cikin bayan da ka yanta ka yi wa gafara da rahama a wannan wata Allah ta'ala mun roƙonka karba ayyukanmu da muke yi karaba mu da shi dan karaba mu da rushewar aiki Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin